بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka mana safiyar litinin goma ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kasat na 34 cikin jerin karatuka da ake gabatar 'yan uwa mata na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na mai albarka na darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskali a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine karatun alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji a jiya mun kwana da muna bayani a ƙarƙashin aya ta 28 inda allah maɗaukakin sarki yake haƙotar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaha wa kana amruhu furda abinda ake cewa manzon Allah wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum ka haƙurtar da kanka ka zauna da waɗannan da suke ya da'una rabbahum ay ya abuduna rabbahum suke bauta ubangijinsu bilgadati da safiya wal ashi da yammaci Allah ce yuriduna wajhahu suna wannan abin ne saboda Allah ba komai suke nema ba ba so suke ayaba masa ko a'a yuriduna wajhahu suna neman yarda Allah ne suna nufin Allah yarda da su to irin waɗannan mutanen manzan Allah ka zauna da su kuma kai haƙurin zama da su sai Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada idanunka su ƙetare waɗannan mutanen a ce ka koma kana kallon waɗansu masu kuɗi masu muƙai masu mulki turidu zinatal hayatid dunya kana nufin wato ado da ƙawa ta rayuwar duniya abin nufi a nan wajen wato kana nufin wata matsala ta duniya kawai in dai matsalar Allah ce to ga wanda aka zauna da su Allah ce mana wa Allah ce maza Allah wa la tudaman aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka bi mutumin da muka shagaltar da zukashin zuciyarsa daga barin ambatan mu mutumin da ya zama zuciyar shi kwata-kwata ba ta da tunanin ambatan Allah madaukakin sarki wata ba a hawahu baicin shagala ta zuciya sannan kuma ina ne son rai shi ne nake bi yana biyo son zuciyarsa ba abin da Allah da manzo Allah suke so ba abin da ran shiriya masa shi ne yake so ga tauhidi sai zaɓi ya shirka ga gaskiya sai zaɓi ƙarya to irin wannan mutumi sai Allah ya ce kada ka bi shi wa kana amruhu furda sannan kuma duk da haka sai zama shi wannan mutumi din al'amarin shi ya kasance furɗan zaƙewa da wuce iyakawa ko kuma furɗan al'amarin shi ya kasance wulaƙantacce domin duwanda ya biya san zuciyarsa na dama ce ƙashin rayuwarsa ala samu dace to je mu yi bayani cewa wannan aya tana karantar da wume ne sobatu salihina wa hurmati suhubatul fasiqina ma'ana mutum ya zauna da mutanen kirki ya kuma nisanci mutanen banza ina fatan fahimta ina ganin mai dogon sharhi da ya ishe mu fahimta in Allah ya da sai dai dama na ce mana za mu kanta wani sharhi da Ali Sa'adi Auraman Sa'adi ya kawo a cikin littafinsa a inda yake cewa wadallatil ayatu ala annal ladhi yanbaghi an yuta'a ita wannan aya ta yi nuni akan cewa mutumin da ya gabata ya kamata a yi wa da'a a bi shi in ya ce a yi a bari in ya ce a bari wa ya kuna imaman linnasi mutumin da ya kamata zama jagora ga mutane manimtala qalbuhu bi mahabbatillah shine mutumin da zuciye shi ta cika da son Allah maɗaukakin sarki to irin wannan za a bi shi za a masa da'a wa fada zalika ala lisanihi wannan kauna da yake Allah maɗaukakin sarki ta zauna a zuciya kuma har sai ta kwararo a bakin shi ana ji domin in dai da gaske ne kauna Allah ta shiga zuciyar mutum to za a ganta a fili za a ji kana faɗa a aikace za a gani wannan kaga yana nema yana mana wa'azi game da da yawa cikin musulmi kaga mutum na kuka kace ji tsoron Allah in ka samu shaqi ko shaqi ya zai kace mene ai tsoron Allah zuciye ki in mata dan islamiya tace miki mene attaqwa ha huna ai ana faɗin haka ko har ma tauna miki kirjin wai in tauna miki kece baki fahimci karatun ba ita ta fahimta yanda ke gaya mata wai abin da ke so ce miki wannan iskanci da ke tana ko wani abu da bai dace da shiri abu da kirke yi tana so ce maki wa wannan ma tsoron Allah ne ke ce ba ki gane ba ita mai tsoron Allah ne saboda a zuciya ke kuma zuciyar ta wai cike take da tsoron Allah a takawa hahuna to in kula abin da malam ke cewa ai in zuciya ta cika da son Allah to labudda za a ji shi a baki a maganganun mutum zaka ga haka haka ne kuma ko fira ku fara mutum ta minti talatin da wani minti goma ma za ka yi gane wannan mutumin kirki ne ko na banza ne a cikin magaganin nasa ina fatan fanci wannan abin to sai Allah ya ce annan malike cewa wa fadda zalika ala lisanihi wannan kauna da ke Allah ta kwararo ta malalo akan harshen sa wala haja bi dhikrillah sai ya ringa ambatan Allah madaukakin sarki sai ka je na yin ambatan Allah ko karatun magama cewa insha Allah za ga wani bai damu da ce insha Allah ba duk magana da kai kai ta tuna mai cewa insha Allah ba zai ce ba kun bayyana wata muna tafiya za mu je Nijar direban da ya dauke mu malam sai ce wani ai ga nan nan da lokaci kaza zan zo na na kusa zuwa ina nan ce kai ban Allah ka ce insha Allah ina ko kula ni bai ba mu kuma gashi yana ta kwarara kudu da mu a mota malam eh to kai da ka san kimar insha Allah da mai da aka ga gaban ka zai fadi kuma na san watakila cikin kwanta mai ruwan tafiya kika jirgin cewa ga hannun na kusa waje kaza yin nan da kaza ina nan zuwa kakka da mu jira kai kaga bai san Allah ba jahilci yake cikin lamarin saboda idan Allah ya zauna a zuci to zaki ga waɗannan kunce-kuncen suna sauƙin bi a wajenki sai zama muke kamar mene kamar al'ada ma kun fara abin da ke yin kamar al'ada abinda mutum ya saba da shi kawai Allah samu dace to sai malai ce falladar zikirra wattaba amarajil maraji rabbihi sai ga wannan mutum yana biyayya ga abubuwan da su yarda da ubangijinsa faqaddamaha ala hawahu in dai da san Allah sai ga mutum yana gabatar da abin da zai da ubangijinsa akan abin da zuciyar shi take so ga abin da ran shi ke so amma sai ga ya saba na Allah sai ga mutum ya hakura yayi abin da Allah din yake so ina fatan fahimta duk wannan tsanin Allah ke tabbatar da haka fa hafiza bidhalika ma hafiza min waqtihi da haka sai tsara abinda ya tsare da lokacin sa wa saluhat ahwaluhu sai kaga halan shi yau da goban sa sun nagartu wasaqamat af'aluhu ayyukan zaka sun tsaya akan daidai malai yake cewa dai wada annasa ila ma mannabihi manallahu bi alai. sai ga yana kiran mutane zuwa ga abin da Allah ya masa baiwa wannan ma nukuda mai muhimmanci idan Allah ya dauke ya dora ki kan shiriya kika gane gaskiya kina bin Allah Allah ya sauƙaƙe miki kina jin daɗin biyayya gare shi ai kaga za ga in dai mutum abin ya taba za ba zai runguma hannunsa ba da ya ga an yi ba daidai ba sai ga yana ɓacin rai ina ba ta fahimta za ga mutum yana da yawan inkari ga abin da ga an yi ba daidai ba ran shi ya ɓaci sai ga dai yadda aka ce mutum yi wa'azi marar aminkun munkaran falligayyarhu biyadihi fa'ilam ya saɗi fabilisani fa'ilam ya saɗi fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman ko to duk wanda san Allah ya zo a zuce shi ya natsu yana biya ga Allah to haka yake in ya ga abu mara kyau in zai iya da karfin shi da ikon shi hana za ga zai hana tana ganin ita ce ba da ce ke bari wannan kake soma da wannan kaza kin ji kaza hadisi a ce kaza aya Allah ya ce kaza za ta hana nan take idan ko mutum ba zai iya da karfin ikon shi ba fa misali ba danki bane ba dan wanki bane ba dan kaninki bane ko kuma ba wannaki bane in kika sa karfi wata kila ji a dauko maki dan sanda ina fatan fanci wannan abun to za ga za ta iya kallo azi cewa kaza ba daidai mai adina shine fa bilisanihi wa'azi da baka idan kuma wa'azi da bakan ya zama ba zai yiwuwa aka tafa bi kalbi sai ga mutum yana kin wannan abun a zuce shi to wannan kin abun a zuce ma maza Allah ce wannan shine mataki na ƙarshe na rashin imani na raunin imani kun fahimta to duk sanda san Allah shi diskuci mutum za ga yana kiran zuwa mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki fa haqiqun bidhalika sai malam ali sadi ke cewa to wannan ya cancanta an yuttaba wa yuj'ala imaman abi shi a sanya shi jagoran mutane ina fata mun fahimta don haka zamu amfani da wannan kalma mu faɗa cewa kun ga idan Allah kai mu lokaci yin zabe na nan ana ta kada mai ƙauraurawa yan siyasa suna nan sun fara fitowa za su fito a PDP za su fito a APC a abga a prp a wane ne a wane ne to da a ce malamai suke da wuka da nama na yankawa to za su auna duk ɗan takara ne da wannan maganas duwan ɗan takara da zai fito da kamata a ce a auna shi a gani me alaƙa shi da ubangiji kun fahimta shi ne yaya wannan mutumin ya san allah ya san manzan allah ya san addinin musulunci a aikace da a bakin shi mai alaƙa shi da ubangiji ba ruwanmu da fati a apc ya fito in yana da wannan siffofi sai a zaɓe shi mu ce a zaɓe shi a pdp ya fito in yana da wannan siffofin sai mu ce a zaɓe shi mai wa'azi a kan shi apc prp ce kai ko abga ce ita ce mai zakara ko to ko da abga ya fito ba ita ce jami'an yamurai ba to ga jami'an yamurai ya fito sai mu ci a zaɓi irin wannan mutumi ɗin da haka wanda za a zaɓa takara in an zo takara to ku ringa auna da irin wannan abun waye ya fi kusa da tsoron Allah domin 'yan siyasan sai Allah kawai mutum san da yake son ku zaɓe shi zai zo ya ba ku daɗin baki wallahi tallahi wannan takarar muwa ba so muke ba saboda mutane sun matsa ne wallahi tallahi mu wannan abun ma dai banda ba dan dai kada al'umma musulmi su zarge mu ba mu wane ne duk zai kawo haɗa abin da musulunci idan aka gama zaben shi goben ya tafi sai a mene kuma sai ga ya zama aduwul islami kuma sai ga ya koma zama abokin gaban musulunci din malamai na ce mashi ga abin da ya kamata shi kuma yana jahiltar da malaman ma kun fahimta ko kuma gaba ɗaya zama bai san wa'azi bai san nasihar ma gaba ɗaya to ko da aka ce da baƙi wulik gara mene gara baƙi-baƙi ko in sun zo sun zubo to ku auna su da wannan ma'auni na imani waye a cikinsu za ku je ku bincika a unguwarsu a garinsu me yake gabatarwa yana hamsu salawati a jami sai aka samu eh wannan yana hamsu salawati ga masallacin da yake bi sallah ba ga inda yake juma wancan kuma tsimbire yake yi kun san tsimbire ko wato lokacin a ganshi wata ran ba za a ganshi ba kuma gaba ɗaya baya yi amma ya ce sunan shi musulmi ne to in aka zo wancan da yake hamsu salawati din kaga yafi wannan dacewa da a zabe shi jada suna sunan musulunci ko to haka muke fatan za a auna dukkan 'yan takara magana fati wance to ba magana fati wance yanzu kuma a cikin takara sai dai magana waye ya fito a ciki za ka wata fati da take so a zaɓi nata to ta jinjina waye mai imanin cikinsa a zaɓa in kulura ya koyan wa lokacin da imani ke jagoranta lamura duniya an zauna lafiya ina fatan fanci wannan abun daga lokacin da aka ce wa yau ya ja gaba sai zama duniya ƙara lalacewa take zamanin kalifofin manzan Allah duniya ta zauna lafiya kun fahimci wani abin hatta kafirai suna jin daɗin zaman da ake ci a wani lokaci na ba a cutarsu amma daga lokacin da duniya ta anshi wani sabon tsari wanda ba na musulunci ba ga yadda ake ciki har yanzu ku je ku bincika duk duniya ba wata ƙasa da ake zaune lafiya mutanen ƙasar ke jin daɗi irin ƙasar saudiya ba don kuma don albarkacin aiki da ƙur'ani a matsayin shi ne constitution ɗinsu shi ne dokokin ƙasa da shi ake hukunci yau in kika tafiya a saudiya kaki damu ko ƙarfe nau ki tafiya ko ke mace ce kika tuka motar ki ko ƙarfe ɗan za ki je wani gari wani abu ya kama ki in bacci kama ki ko sai ki ɗan fakin bakin hanya kawai shi kenan sai ki ɗan fito da ɗan tantin ki kawai ki ɗan kafa a waje sai kwanta ɗan sanda ya zo wuce kai zai ce lafiya kika ce wallahi da bacci ne kawai a wanda zai ce masha Allah malish malish yanzu me ke bukata a taimake ki da shi kina da abincin da kike ci ya ce akwai to akwai ruwan sha eh akwai to mota ki lafiya akwai a babu akwai matsala a motar sha to to shikenan bari a je ya kira ma'aikata ga wata ta yi fakin a hanya kuma motar ta samu matsala sai a zo a dan gyaggyara maki sai an tabbatar lafiya fa baki da matsala sannan ki wuce sannan su wuce suna wucewa bayan mintuna kuma wani zo shi ma ya lafiya ba ka da wata matsala ga mu a duniya inda ake da wannan amincin a ce ki ba hanyar birnin gwamnan mota ki ta mutu eh ana jin abin da ake fara na farko an tuwance ya to a daya mu addu'a ko za mu dawo ko ba za mu dawo ba to ba mu sani ba dai me ya faru mota ta ta mutu a hanya ta ce inna lillahi wa inna raji'una ko ba haka bane ba wata ba hanya abuja a ce ta mutu ce kun gani kuma a nan najeriya an yi zamanin shehu dan hodo da samanin su abdullahi gwando da su abdullahi dan gidan shehu da su malam bukhari wannan dogon tarihi ne wata ran mahar da shi a gaba kawai shi kenan amma almuhimmu ku sani cewa wanda ake zawa ya jagoranci al'umma shine mutumin da san Allah ya san Allah shi ya bayyana Allah samu dace malai ce wasabar madhkuru fi hadhihi aya hakuri da aka ambata a wannan aya din huwa sabru ala da'atillah shine yin hakuri akan iyo Allah da shine kina biyayya ga Allah to sai kin dage fa wannan tahajjudi da ke sai kin dage zuwa makarantar nan ma sai kin dage kun gane iyayen kirke kyautata mu sai kin dage mai gidan kirke mai biya sai kin dage wato shi yin da'a ga Allah ma sai kai hakuri in ba haka ba kullun ja'in ja kike da shedan yanzu zai iya zuwa kawai daga mai gidan ki ya tashi wakila ya ci nuna abu ya bata mai rai ke kuma dama kin saba samu ki gaishe shi ki kaza kaza sai ki gaishe shi bi yansa da ciki kiwo watakila mai gida na kwana ga lafiya lafiya yana dan mazurai haka sai ga ta yi tsaki ma don ma ana gaishe shi kawai shi kenan zai ringa abin nan ina fatan fahimta to bari ma gobe zan gaishe shi ba shekan ne saboda wannan abin yana tasiri a rayuwa yana cewa yana da kima idan ki kenan ina fatan fahimta kun gano wani abu amma in shekan ya zo sai ke gobe sai ya tashi sai ya ji baki gaishe shi ba sai ce oh wannan wuyan ta fara karfi kenan sai rinke ta gidan shedan ko san shi shedan mugu ne kun gane za ki zo karatu sai ce to ai kin je je kin je shekarun je don baki je yau wa sai mene maiwa ma sharhin ayanin za a ci gaba da yi kai to shi kenan sai ki dan ƙara jan fulo kawai sai ki ƙara bin gado kawai shi kenan kun banta ko ce maki mene yau akwai rana ke baki gani ba an ke ji za ki dadin jikin ki ya mutu kun san shi dan shawar shi ba baka ganin shi amma a zuciyarki zan ga baki shawarwari na banza yana kwankwance ki kun bayyanta to da'a ga Allah kuna ji wallahi sai ka dage yi wa Allah biyayya din sai ka dage sai kai hakuri ka ci gaba kai tai shi yasa annabi ke cewa ahabbul a'mali ila Allah sai ce mene adwamuha kuma da masahib ma da masahibu alaihi mafi soyuwan aiki wajen Allah shine wanda ka dawwama kana yin sa in ka fara aikin alkhairi ba a so ka daina shi ina fatan fahimta yanzu kamar yan uwa da suka shirya maka wannan program ranar sati da kenan ko yan a ta'awun ko to ai kaga ba kamata ce to ta aunan da sati biyu ta ruguje ba ko nan da wata ɗaya ta gaza ko ba kamata ce to ta ci gaba ne ana da fulan nan da shekara dubu masu ta ba su gajiya ba a ga wajen yi wa Allah tunda ta'awun aka ce amma ta'awun alal ismi wal udwan ko ko alal birri wat taqwa alal birri wat taqwa to ya kamata a ce an daina ya kamata a ce an ci gaba ne tukuna to duk wani aiki na Allah yana buƙatar kai haƙuri ka dole ka ci gaba ayi kuma wannan me zai fantar da ke shine duk wata da'a ta Allah akwai wahala a ciki sai kin daure domin babu wahala ai ba buƙata ce kai haƙuri barin ba ku misali idan limai yanzu duk muna zaune za ki tsawa da kawaki can ku fira ta awa ɗaya ana yi ana tafawa wance kaza kaza ai wajen aiki an yi kaza promotion ɗina fito kefa naki ai na yi jarabawa kan ai tafira a awa ɗaya ana yi ko very good amma da an ta da sallah sai liman ya karatu minti biyar sai ki ji kamar kin awa ɗaya tsaye ko ba haka ba ne ba ballantana ya na minti goma sai kai gaskiya gobe zan so sallan nan ba tsakanin da allah liman ya cika jin tsawon sallah ai an gaji duk ƙafafuwa kai sai ka gena ta ga maka saboda mene saboda wannan ibada ce shi za aka ce da kulfa ibada ce sai kayi da gaske ina fata kun fahimci wannan abun da ni da ku gaba ɗaya muna ƙwa Allah azurta mu da mene haƙuri wajen yi masa ɗa'a Allah tabbatar da mu akan ɗa'arsa ya sa mutumuna masu ɗa'a gare shi kuma ga wata addu'a da gaje manzon Allah ku saba yin ta annabi yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atika ya Allah mai jijjiye zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a to kun ga wannan addu'a din annabi da kanshi yana wannan addu'a din yana kon Allah tabbatar da shi akan da'a to ke ma ki ringa addu'a Allah tabbatar da ki akan yau Allah da'a din Allah samu dace wannan shine sai malaki cewa kuna fahimta wa huwa sabr ala ayatillah alladhi huwa a'la anwa'i sabri wanda yin hakuri akan da ga Allah shine mafitaki mafi sama wa bi tamami tatimu baqil aqsami idan wannan hakurin ya tabbata shine sauran za su tabbata wa fil aya malaci a cikin wannan aya hawa yau istibabu dhikri wa du'a'i wal ibada tarafain nahari an so yin zikiri da ibada sa wato a sassan dare malam yasa za kashe ne eh me yasa na ai garu kashe masonin ku ba wa'annan din to amma shikenan Allah samu dace sai malam ce wa dalla zalika ala anna Allah yuhibbu wa kullu amalin madahu Allah fa madahu Allah fa'ilahu dukkan wani aiki da Allah ya yi sa dalla zalika ala anna allaha yuhibbu yanuni akan Allah na san shi kenan wai idza kana yuhibbuhu fa innahu ya'muru bihi wa yarghabu fihi idan ya zama Allah na so to zai zama yana umarta da shi yana kwadaitawa wa yuraggibu fihi yana kwadaitawa akan sa ma'ana ki samu da safe ki zikirinki da yamma ki la'asar kin gama ki dan zauna ki dan kanta Qur'ani ki wannan azkar din Allah samu dace na'am Allah rama mu je karatu gaba ko wa qulil haqqu min rabbikum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقل بحق من ربكم نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا na'am to Allah madaukakin sarki cewa qulil haqqu min rabbikum kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace huwal haqqu kisa aka yi rafa'a ga al haqqu din sai zama khabar ne li mubtada'in mahzufin kenan ko ma'ana wa qulil haqqu min rabbikum ya manzan Allah ka gaya masu wannan shine gaskiya daga ubangijin kuma ana wannan alƙur'ani da ake karanta muku shine gaskiya min rabbikun daga wajen ubangijinku faman sha'a wanda ya so fali'umin ya yi imani ya biya da'a waman sha'a wanda ya so kuma falyakfur ya kafurce ƙin imani ya ƙin da'a ɗin kun fahimta allah da ya gama bayani ya faɗa mai kyau ya faɗi mara kyau ya faɗi makoma 'yan aljanna ya faɗi makoma 'yan wuta kun gane to wannan ita ce gaskiya to amma yanzu ana maka gatse ne kai da ake magana ba wai zaɓi ne ba irin kawo maki a tamfa mai wannan kallon da wannan kance wanda ke dama ki zaɓa ana shi ne ake cewa gatse fa man sha a umin wa man sha a falli ya kamar ke ce to an ba da zaɓi ba zaɓi ba ne gatse ne ake cewa da hausa ina fatan fahimta to a inda aka da gatse ne sai Allah ce inna a'tadna lizzalimina nara mu dai min tattalin wuta ga azzalimai min tattalin wuta ga azzalimai a haɗa bihim suradiquha katangun wutan sun kewaye wuta a haɗa bihim suradiquha suradiq jami'ar surduk shine katanga ganuwa ko garu ko shine ya kewaye yan wutan mana su yan wutan a kewaye suke ta inda ba za su iya haurawa ta ƙetare su gudu ba shine a haɗa biyun suradiquha katangun na wuta sun kewaye su yan wutan fa in yastagisu wa in yastagisu idan azaba ta azaba Allah ka tsare mu idan azaba ta azaba ta azaba suka nemi agaji shine yastagisu suka nemi a shayar da su ruwa yuga su sai a ba su ruwan a tallafa musu da ruwan yuga su bi ma in sai a ba za a tallafa musu da wani ruwa kalmuhuli ruwan yadda ka san narkarkiyar dalma kun ne a rasas dalma a narka ta ta zama ruwa wanda aka ce yana jin kishi don allah an ba shi wannan ruwa a ce sha dalma fa ai ko tafasasshen ruwa ordinary ruwa wannan aka baka tafasasshe kana jin kishi ai ba taimakon ka akai ba azaba za a ƙara maka har gara maka ka sha ruwa ko ba ka bane ba to wannan dalma ce za a narka ce gashi ɗiba ka sha wasu muka ce kalmuhuli muhuli shine ina irin an dafa an yi suya irin dagwadagwan suya ragowar suya ɗin nan to shi kai wasu ce muhul ɗin mai wa ya firke zafi ne wannan kuma da rashin kyau bai da kyau a ido da man gyaɗan ne zalla ma zai ɗan kyau to wannan da gyaragen sai a ɗauko sai a ce to gashi ku sha ina fatan fahimta to inda bala'in za ka gane allah ka tsare mu ka san an ce idan ruwa ya ciwo mutum idan aka ba shi takobi me yake yi eh sai ya kama duk da hannun shi zai yin ke ko ba haka ba to saboda ka ji kishin da ɗan wuta ke ciki Allah ka tsare mu jama'a in aka ba shi wannan ruwan sai ga sauƙi ne sha wannan ruwan ma kuna fahimta sai ga ai in ya sha wannan ma da sauƙi saboda wahala da azaba da yake ji na wannan wuta ɗin to da ya kama yashwil wujuh ruwan sai ƙona fuskokin nasu da mutum ya kama zai sha mene zai ga fuskar ta kone kawai ta kama ƙwaƙwaƙowa na fatan fahimta towa zai so ya samu wannan abin eh to ashe ka gane ka tsaye ne faman sha fali umin faman sha falle kafur amma fa ka sani ga makoma wanda yake imani Allah ka tsare sannan Allah ya ce bi isa sharabu Allah ce tir da wannan abin sha la haula wala quwwata illa billah Allah da kanshi ke Allah wadai da wannan abin sha din wasa'at murtafaqa tir da mamora rayuwa murtafaq shine kayan more rayuwa akan ce irtafaqa fulanun ma'ana ya kwanta akan mirfaqahu mirfaq ba shine nan ba to idan mutum ya kashin gida kaga alama ce ta hutu ko to shine Allah ce tir da wannan wannan mahuta da wannan mamora rayuwa tir da wannan lamari ya zama mutum ya shiga wannan abu la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare tur Allah ka tsare to sai Allah ya ce innal ladina amanu to wannan fa shine makomar suwa kenan ba mu karanta ba ko to bismillah
innal ladina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala na'am
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allahu akbar na'am to wancan shine makomar kangararru kenan makomar ɗan iska kenan sai Allah ce innal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani lalle waɗannan da suka yi imani wa amilus salihati suka hada da aiki na gari bayan su musulmai ne sun imani da Allah sannan suna aiki na gari kun fahimci wannan abin ashe ba yadda za a aikace kana musulunci a ce babu aiki idan musulunci ka ya zama tsirara babu aiki kai ma wancan gidan za ka koma na wuta dole sai musuluncin ka ya zama ya hada da mene da aiki wannan fata kun fahimta innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari kuma inna la nudi'u ajra man ahsana amala amala Allah ce lalle mu Allah Musa Allah la nudi'u ajra man ahsana amala ba ma wulakantar da ladan wanda ya kyautata aiki in dai haka aiki ka kyautata me ahsana amala shine aikin da ya zama an yi shi dan Allah shi kadai sannan kuma ya dace da sunnan manzon Allah hadha huwal amalul hasan aiki na zama mai kyau ne in ya hada sufa guda nawa guda biyu na farko ya zama danwa aka yi dan Allah ko karatun ƙur'ani kika yi kaga zahiri aiki ne mai kyau amma in ba dan Allah ke ba ba aiki ne mai kyau ba kun gane ko sallah kika yi kin ga zahiri aiki ne mai kyau to in ba dan Allah ke ba ba mai kyau bane to bai cin wannan kin yi dan Allah duk da haka bai zama da shi amalan hasanan ba ba sai in ya zama ya dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zama in annabi ne karantar da wannan lamari din amma in ba annabi ne karantar da shi ba har yau wannan bai zama aiki mai kyau ba ko da a zahiri ana kallon shi mene abu ne mai kyau bari ba ku misali tarkatarkar da muke da yan bid'a yan bid'a annabi da ya faɗi wa'azozi ai hadisai da yawa da yake tsaurtawa kan bid'a ko da khutbatul haja da ake zami karatu kullun kare mai cewa mene inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai mu ce mene wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wani abu da aka kirkira aka shigar da shi cikin addinin musulunci ko yana cikin musulunci wasu ka jirkita shi kun gane wannan an shigo da shi ne ba annabi ya karanta ba kuka to annabi ya karantar da shi amma an jirkita shi ya zama wani abu annabi da kanshi ce wannan aiki ya zama bid'a annabi ya ce dukkan wata bid'a kuma dalala bata ce me yin ta sunan shi mene batacce annabi ya ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bata a wuta za ta kare mai ita ina zai je wuta to kulura bid'a sai ana kawata a cikin musulunci mu dauka bid'an maulidi nan da ake yi maulidi bid'a ce me yasa saboda babu aya ta ce ai maulidi tun daga fatiha har nasi ba wata aya daya da ta ce ai maulidi kuma in akwai wata aya ana bin su bashi har yanzu ba su kawo ba a kawo ta ce gashi nan kun gana da akwai za su faɗa Allahumma wani wani malami ya kokari ya kawo ta aya malamai suka mai dariya cewa wai Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una wai wannan aya ce tace ai maulidi zaka ce okay to shikenan wannan ce tace ai maulidi yace aka ce to annabi yayi kaga dai Allah annaba ka sako da Qur'ani to da ayar cewa ce a maulidi wa zai fara yi kenan duk wani abu da Allah ya yi wa ke fara yi annabi Muhammad to annabi yayi in yayi ka kawo mana a wani hadisin bai yi ba to sahabbansa sun yi ba su yi ba to suma ba su aiki da ayar ba kenan iyalan gidan shi sun yi ba su yi ba suma ba su aiki da ayar ba kenan tabi aifa kaga shi ayar ba haka take ni ba kenan in ya zama annabi bai aiki da wannan ba sahabbai ba su yi ba iyalan gidan manzan Allah ba su yi ba tabi'ai sahabbai kaf din su ba su yi ba tabi'a ba su yi ba to kaga wannan ma'ana ayar ba kenan Allah sa kun fahimta dan haka babu aya kwara ɗaya da ce a maulidi sannan babu hadisi kwara ɗaya ce a maulidi ina fatan fahimta to wannan abu na maulidi ko da ke an ce san manzan Allah ne kuma wajibi ne mu so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan kun fahimci wannan abin eh to duk da haka tunda ba karanta manzon Allah bace wannan abu to wannan abu zai taba zama shari'a ba ba kuma zai taba zama amalun hasan ba ba zai mu aiki na gari ba me yasa shine koda dan Allah kai kun fahimta tunda bai zama karanta manzon Allah ba to wannan ba aiki na gari bane kuma Allah ba zai kalli wannan aiki naka ba Allah sa kun gane abin da ke ga muku da haka dukkan wata bid'a ta shiga wannan lamari shine aikin da yake ba karanta manzon Allah bane to ba za a shi shi ba nan abin da Allah ke cewa la nudiyu ajra man ahsana amala Allah ce ba ma wulakantar da ladan wanda ya kyautata ayyukansa Allah ce ulaika lahum jannatu adn lalle wayannan mutane masu aiki na gari da imani suna da aljanna ta tabbatuwa jannatu adn ai aljanna wanda mutum zai zo na dindindin babu kora ba karewa gidan haya babu kaza babu rent ba kudin nefa duk babu tajrimin tatimul anhar ƙoramu suna gudanuwa a ƙarƙashin wa'annan aljanna din yuhallawna fiha su yan aljanna ana masa ado da ita a cikin aljanna alhiliya ado kayan ƙarau gold diamond za a riga masa ado da shi ina fatan fahimta yuhallawna fiha min asawir ana masu ado da asawir awarwaro abin hannu haka min zahabin na zinare wa yalbasuna thiyaban khudran baicin wannan ado da ake masu na zinare to kaje fa aljanna maza ma za su sa zinare kenan ba mata ba kawai kaga na ai mata ne ke sa gowal ko su sa zinare a hannu su sa a kafa su yi wane da wane to a lahira ma maza za su sa sai mun je dai magani Allah ka samu na cikin farko farko manzo Allah na gaba muna bi da shi ko ba haka ba ai baka zama can baya baya ba ko manzo Allah na gaba muna bi da shi muna mai kirari ina fatan fahimta yana kwankwasa aka bude waye yace Muhammad yace yawa dama kai kadai aka ce budewa yana budewa mu shige tare ha ina fatan fahimta kawai mu dage dai mu aiki jama'a mun ji daɗi da Allah ce in kai nagarin ba zai wulaƙanta ba in dai kai nagarin ya ce lano diyo ajara man a hasana amala ba zai wulaƙanta ba kun fahimta? to sai Allah ke cewa yoyi hallau na fiha min asawar min zahabin ana masa ado da awarwar wani zinare wa yalbasu na thiyaban khudran kayan kuma da su ringa sawa ana ana tufatar da su kaya na wato khudran wanda kalan kayan shine green shine khudur wato shudi kenan ko wato suna sa kaya shudi kala na green haka yan aljanna mafiyon kayan su kenan ba ce baki ba dan baki yafi kama da yan wuta kun fahimta saboda wata ayi Allah ban cewa in an sa yan wuta za su kone zama gawayi ai ta masa azaba can haka ba baki bane sannan kuma a ce farare tarba masu kashe ido ina ba ta fahimta a girin ne kala girin haka za su ringa sa shi min sundusin wannan kalan kayan nasu na sundus sundus aka ce shine abin da na alhariri wanda yake mai fake-fake ina fatan fahimta wa istabrak istabrak shi ma alhariri amma wanda ke da kauri wato kayan akwai wanda ke shafa-shafa akwai kuma wanda ke mai kauri muttaki na fiha alal ara'ik su wayannan mutane suna yan aljanna suna kashin gida alal ara'ik ara'ik jam'i na arikatu arikatu shine yan kujera da manyan manyan masu kudi a tajirai wanda ke yanzu duk ba sa yi suna tsoron kidnapping ko da za ga mai kuɗi yana da wata 'yan kujera haka mu dai da can ne dattawa haka za ga da yamma in ka je wajen masu kuɗi sai ga ya ɗan kashin gida ya ɗan sa tuntun haka kun san tuntun aiko yawwa wani ɗan abu da ake sawa haka a sami auduga ko auduga haka sai ga ɗan kashin gida haka shi ne ake cewa arika kamar kujera ce ta ƙasaita to shi ne ara'ik muttaki ina fiha alal araki in ka je ka ɗan aljanna aljanna malam ya kashin gida kawai mala Allah arika abin amana Allahu akbar ga masu service nan ga service men Allah ya aje mashi kawai masu kaza masu kula da fulawa aljanna ne masu kula da kaza masu kaza kaza abinda kake so kawai shi za a kawo lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so Allah ce mene wala daina mazid muna ma da kari ta Allah akbar Allah kai mu lafiya eh duk abin da kake so kawai shi kenan ga yanar za a baka to haka saboda aka alama a ce maka hankalinsa a kwance yake muttaki na fiha alal ara'i suna kashin gide akan wannan gadajen kasaita din wa ba zai so ya zama haka ba Allah ce ni'mat thawabu ma dallada sakamako ni'mat thawabu ma dallada sakamako wa hasunat murtafaqa kai wannan wajen hutu ya kyautata ma dalla da wannan wajen hutu can kuma aka ce bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa tir da wannan abin sha Allah wadai wajen hutun bai kyau ba nan kuma aka ce ni'imat thawabu ma dalla da wannan sakamako wa hasunat murtafaqa kai wannan wajen hutu yayi kyau Allah ka samu a wannan nabi ina fata mun fahimta to in kullu jama'a wa'annan mutane guda biyu da wancan da ke wuta da wannan da ke aljanna bambancin sai yana da yawa wancan an hada mai dukkan bala'i da tashin hankali ina fatan fahimta na farko an wata katanga ga ta nan doguwa ta kewa mutum an kulle ka kafi kama da ɗan gidan yari ina fatan fahimta sannan an hada ka da bala'i na wuta tana ci kamar da Allah ce talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihuna yanzu ai kaga anan duniya wuta tana in za ta jiki take ci fata take kona ko ta gama da nama fata ta ci nama ko ba haka ba toran lahira wutar saboda ci cin jikin a daga fuskar zaka ga wutar tana bubbulwa tana fitowa daga jikin mutum sai ga ta fata fulful tana fita tana tana zumbada tana fitowa haka fulful fulful Allah ce wahum fiha kalihuna zaka same su fuskar su amurtike babu annuri ina fatan fahimta fuskar amurtike ba annuri wa yasqa min ma'in sadid ga ruwan guba ruwan ciwo gyambo kasa ko wani gyambo ko kallon ko kallon shi ba zaka so ba to shi za a tatso an gace kuma an gaba ka dan wuta dai ya gama ganin bala'i sannan in za a ba shi ruwa ya sha a ba shi ruwa da zai kona mai fuska ya kwaɓe fuskar tasa kalla inna halaza na za'atan lishawa tana kwaɓe fuska gaba ɗaya ta da uman adabara wata walla ita wuta ba wanda take kamawa da ke sai wanda ya juye baya yi wa Allah kangaranci wannan shine take kamawa na fatan fahimta to wannan shine makoma ta yan wuta shi kuma dan aljanna kura da abin da ya faɗa Allah faɗa shi ba a ce akwai katanga ta kewaye shi ba saboda ku duba faɗin aljanna in kula shi wani yana dunkule a waje ku a matsayi ke ina fatan fahimta haka Allah ce kullama dakhala ukta abannan ko ummatun la'anat uktaha wannan suna shiga suna tsine wa'annan haka ne haka ake matse su a gidan wuta din to amma dan aljanna fa ba matsa shi ake ba mene an ce ardu has samawati wal ard ita aljanna fadin ta kai sammai da ƙasa mutum zai yawo ne iyakar nishadin sa ko girman gasken na aka baka sai ka ce maka girma ma ina zaka je to an ce sama da ƙasa kuma suna da abai ban hawa na yawo in mutum yana son zuwa anguwa zai je kasuwa fiwu kawai sai hau iska shiwu kawai ta tafi da shi ina fatan fahimta ce ya isa sai ta tsaya kawai sai ka sauka kana zuwa sai ki ga kawaki a wance Allahu akbar a ke ma abin da to wani mu maza misali wani ya kaza da kaza ya katar da aljanna ka ai aljanna akwai daɗi alhamdulillah alhamdulillah ladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana wa awrasana al-ardh tabawu min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrun amilina aka mu sai ta murna babu kunci sannan a gidan aljannan kun lura su wa'ancan fa yaushe tufafi zai ma zauna a jikinsu idan ƙona ta ƙona ta ƙona suka ƙonu suka ƙonu suka yi wayo wayo wayo a canza wannan fata ta gasu a canza suna son tsamman sauƙi allah ce a canza masu fatar ɗin amma wadda za a sa la haula wa ƙata ibla tilake kullama na juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk sanda aka wudan wuta azaba aka mai azaba fata ta kone ta nuna lugub suka ce a canza sai a canza masu wata wadda ta fi wannan bala'i la haula wala quwwata illa billah haka ta canza sai ta konuwa sai ta konuwa babu wani sauki babu alheri a cikin wata bala'i ce kawai jama'a mala shi sa ko da ake cewa musulmi ba zai dawo ma wuta ba to ke kai ko ziyarar gidan wutan kake da kike ko ta awa ɗaya mai amfani zuwanta tun da an tsumbula mutum duk zai manta da duniyar nan mai kaji daɗi ne menene duk manta ake haka na bai ce idan aka zo da ɗan wuta wanda ya fi kowa jin daɗi a nan duniya amma bai yi abin da ya dace ba annabi ya ce sai in aka sashi a wuta sai a mai tsomi ɗaya tsulum sai a tsamo shi sai Allah tambaye shi kai dan arab eh ka taba jin wani mai suna wai dadi ka san ka san kaza wai dadi ka san sai ce ai shi gaba ɗaya bai san wani abu dadi ba kwata kwata a ce a duniya ba kai ne ku ne sai kaza ba ku ne su kaza ku ne masu kaza ku ne kun wata ya sai ce shi wallahi bai san wani abu dadi ba ce to ka gani yanzu ya za a yi sai ce shi da kana da duniya a ce duniya gaba ɗaya ka ba ta a ce ka samu tsira daga wutar sai ce da gudu zan bayar sai Allah ce to kaga abin da ne ma kai bai kai haka ba amma ka ƙi yana sare kamar za a ce a to sai Allah ce komai da shi ta tsumbula shi gaba ɗaya annabi ce za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a nan duniya shi ne fi kowa shan wahala mai wasi ya fasa dutse zai samu abin da zai ci in ya fasa ma ya wata ɗaya ba a siya ba in ya dawo gida mata ta ɓata rai ‘ya'yan shi sai mai kuka ka duba bala'in da wannan ke ciki ina fatan fahimta amma ya daule da an kira sallah zai je sallah da ya azumi na fulfuli alhamis juma yana kula yana kula da aikin alloli allah maɗaukacin sarki in aka zo da shi to sakamakon ya biyayya sai allah sai ya ɗauke sai ɗumbula shi a gidan aljanna sai a fito da shi ce ɗan adam eh za ka tuna ka taɓa shan wani abu shi mai suna wuya sai ce wuya kuma ce e mana ta shi bai san wata wuya ba sai ba kai ne mai fasa dutse a rana tsaka ba mai kaza mai kaza mai kaza wanda kuke tarkici da iyali kada kaza kaza ana ta kaza ba ba daɗi sai ce tidi ya manta da wannan wahala ina fatan fahimta ta shi aikin ka ya kyauta shi kirga mako muka sai a mai da shi gidan aljanna ne tan ni'imantuwa ina fata an fahimci wannan abin da aka dano ce albaƙulil haƙo min rabbikum faman sha'a fali'umi wa man sha'a falekufur sai ka zaɓa allah shi kiyaye to kuma ku ga irin tufafin da ake sa shi ɗan wuta ana kwaɓe mai ne shi ko wannan fa siyaf aka ce masu basir ka ce wata bishiya ce ma kawai duk irin tufafin da kake zaka ce iri kaza kawai ko zai ta zubo maka da su kawai ba da ya tsire shi aljanna amma ta babu ne kawai sai su zubo kawai wanda kake so kai ba wannan kake so ba sai a kawo wanda kake so kawai shi kenan sai ka canza in a wuni za ka sa kaya dubu ne akwai ka canza wannan kasa ka canza wannan kasa kuma ba rana kun ga wannan ranar to ba ta alahira la yarawna fiya shamsan wala zamharira ba za su ga rana ba kwata kwata taka ce in our research eh, ita rana tana da wani energy wani oh duk anan duniya ne rana take da wani energy da in baka sha zaka samu matsala ko ne anan du- can ba wannan wannan distance ɗinka ya ƙare anan duniya la yarawna fiya shamsan sannan kuma wala zamharira sannan babu mene babu zafi babu tsananin sanyi babu wannan sanyi a ce sai ka kawo riga ka ƙara kana ta makirkita duk babu wannan a lahira ya kun yawa musulmi kun fahimta sannan a lahira ba wata mata da ta yi al'ada ba wata mai al'ada a lahira ba wata kishiya za ta bata maki rai ina fatan fahimta a nan koko da ke kaɗai ce a wajen mai gidan gabanki na faɗuwa ko ba ka bane ba to ni na ga yau fa mai gidan nan fa na ga ta dan cancan zamun ko ya samu wata ne a lahira duk ba wannan ina fatan fahimta wanda mijin kin sa akwai tsokala yaya duba ki gani wankan da yayi zan fita ne ko za a yi sa'a ma ce kai to ba wannan duk a lahira a lahira menene kawai yes akwai matan gasu nan Allah zai ba dan aljanna kun fahimta fa amma wa naza'na ma fi sudurihim min gillin sai a cire duk wannan abun a zuciya ke sai a cire shi gaba daya to kuma saboda ke a nan duniya kin zama matar dan aljanna kin yin aikin aljanna to in aka je da horul in din nan in aka daidaita ku a kin ga sai ki ga dade ne abun a can sai ki zama kece sarauniya a cikin su kuma ku matan duniya in ku shiga aljanna ku ne sarakunan sauran matan saboda ana nan ana wata fira za a zo ana shirya da mai gida za a farinke tuna abin da fara duniya kan ku ɗauka an kaje shi ke na aminta da duniya a za ka tarka ka gina lokaci kaza mai gida ka san lokaci da aka yi kaza aka kaza muka yi ta haƙuri muka yi ta salati ga manzan Allah muna ta isi gifari in ko Allah ya kawo buɗi ce wallahi ko alhamdulillah kin ga da mun kaucewa Allah da wuta za mu tafi amma kin ga da muka yi Allah biyayya a yi ta fira kuma ta ta sigale suna ji to ke aka ana sai ce ce ku zo in ba ku labari ina tana matar duniya da ta shiga tana da ƙarin falala akan ƙur'e ina fatan fahimta ke ma ɗin ba waya ka za ki shiga aljanna ba duk muninki idan kika shiga aljanna sai mai da ke kyakkyawa in kin kai gawayi ina fatan fahimta ka in kin kai kashi muni a ba haka za ki je ban aka je mata aljanna ai miƙar da ita za a kawo malam ba wata gajera wata siriruwa wata doguwa gaba ɗaya Allah zai kanabitin zai gyara su ne sam ba wata mai ƙiba da ce duk wannan Allah zai gyara su Allah kai ba haɗe ke cewa laura aitar wannan namun tabbatin da ke cewa laura aitar haura a fi wannan ke cewa da za ga matar haure in a gidan aljanna a cikin sarautata ne da kaga abin mamaki لو تنظر الحوراء عند وليها inda waliha yace da zaka ga mata hurul in a wajen mai gidanta malam yace da kaga asalin mulki a lokacin haka za a miƙar da ke ba wata mai karayyan hanci ba mai gajeren hanci ina fatan fahimta ba wata wata warkar tarwada kaga sai a ce wata warkar tarwada kaji kazawo yace ƙarya munafunci ba wata da warkar kala biyu ne daga fari sai baki Allah zai kamalin kadara wuri ko bayin da ko ce daga fari ne sai baki amma ana jin kuwa gaza ce wata wankan jarwa duk wannan ko aljanna ba shi ba haka za a miƙar da kai a wanke kai kin ganke da kike dan ne kike aljanna annabi ya ce gaba ɗaya za ki zama ta in transparent ne haka za ki zama an san transparent annabi ya ce ‘yar aljanna idan ta yi haka da a tsaga nan kun sa akwai ƙashi nan a tsakiyar ƙashin akwai mene akwai ɓargo to ana ganin ɓargon 'yan aljannan ta daga hannunta haka saboda haske yadda ka san gilashin na biya a ga can ko to haka za ta wata irin fara jikin ma ana ganin hasken wajen daga ina ne aka ce turaren da take sako kallabin 'yan aljanna kallabin da za ta ɗan wulkito da shi duniyar nan sai yawo duniya falau kowa sai ya gani saboda haske to haka zaki zama ke baiwa Allah da haka ki dage wannan kaɗan ne shi sa muka ce muna da lacca in Allah da muna kan alƙawari za mu cikin Allah da muna da lacca mene siffofin wuta da 'yan wuta za mu yi lacca mai zama kanta sannan kuma siffofin aljanna da 'yan aljanna don wani yana wasa da aljanna ne don bai santa ba ne billalazi ko cewa zan an je lahira ba za a maki hisabi ba ba za a sa ki a wuta ba amma ba shi ga aljanna ya kamata ki ɗora miki ihu ne saboda baki san aljanna bane shi zake wasa da ita da haka ku mata aljanna ku na ƙarshen mazajen ku tana ƙarshen yanku ku kula da mazajen ku wallahi kake da mijinki yanga Allah wade da ke kake da mijinki ya muki mutu ya ce ba zai zo jangawa ki ba ma karki yadda don ana samun haka ana samun wadda za ta rasu a ce wance ta ce Allah ya hutar da ni ana samun haka ta ce Allah ya hutar da ita a yi a yi a yi ya ce shi ba zai je ba in aka matsa ya ce tom wancan wai an sa ta kabari ba wai an matsa mai ne ya je tom ga ki nan ga Allah sai ki gami abin da kika yi ina fatan fahimta wallahi kake da haka in dai mijinki rajulun salihun mutum ne na gari mai wa Allah biya to ki gida da mashi rai ki taimake shi wajen biyayya ga Allah amma ya zama fasiki ne mutum banza ne tsautsayi ya sa kin aure shi ko kuma kwaɗayin duniya ya sa kin bi lokacin ido a rufe dan kwaɗayin duniya na kai mu wannan abu mun san mutum banza ne amma tun da dai ga duniya za a huta ta ce ai ta sami gidan hutu wannan ku kuma iyaye laifin ku kenan eh na ku laifin kenan ku kuma iyaye ai ta sami gidan hutu ai wallahi tallahi ai abin nan shine ma kaza da kaza ai kaza kaza in Allah ya kaddara tsautsai ya sa kin fada wannan hali ya zaki kenan ba zuwa zaki ki kashe aure ba sai ki kokarin gyara shi zai gyaru kuma ta hanya mai kyau to sai ki samu aljanna ba da ita mace ba wani waje ke samu aljanna fiye da wajen gidan aurenta nan za ta yi wa Allah ta yi sallah ta yi salati sauransu ta daɗa mai gidanta ta daɗa iyayenta ta wani abin to sai ta samu abin nan kowa cikin mu Allah ya saba iya mashi wannan abin ina fata an fahimta muna fatan Allah sa ba wata ba wani dan wuta tsakaninmu nan wajen Allah sa dukkan mu ƴan aljanna firdausi ne gaba ɗaya Allah ya sauƙaƙe mana yi masa biyayya ya nisantar mu da saba masa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubina ala ta'atika اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله